sai atamfofi da shaddoji ka kai matan mai gidanka amma ana cewa yau ya kwanta ya rasu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asirin shi ya tono wannan matar gobe in ba a yi hankali ba sai an ganta a bakin hanya tana sai da kaya gobe sai an ganta a banki ta tafi neman haƙƙinsu gobe sai an ganta ta wulaƙanta ta kaskanta jibi sai an ga wani ɗan iska ya zo ya tsaya ƙofar gidan wai ya ji labarin akwai bazawara a gidan nan ya zo wurinta wannan shine rayuwar mu jama'a ba ina faɗa mana don tonan asiri ba ne ina faɗi ne don mu gyara wa'azi nake a ƙarƙashin wannan jama'a mu gyara kuma mu ji tsoron Allah akan haka muna watsi da marayu ba a damuwa da su wannan abin akwai ban takaici ku je ku nemi wani wa'azi da ni da malam ja'afar muka yi a wata anguwa a tsakiyar birnin kano yau kusan shekara goma ko wani abu makamancin haka wani abin mamaki ya faru a anguwar wani ne ya aure babban attajirin anguwar ya aure sai wasu yara waɗanda asalinsu marayu ne amma sun lalace sun zama yin iska a unguwar sai suka dira gidan da tsakar dare suka je suka kwankwasa kofa ya fito sai suka ce suna anguwar nan ubansu ya mutu aka yi watsi da su suka lalace yanzu nan kai har ka samu kuɗin da za ka gina gida har kai amarya ka tare muna nan anguwar to ƙarya kake sai mun fara saduwa da ita kafin kai suka ɗaure shi a gaban idan shi suka gama jima'i da ita sannan suka kaba jikin suka tayi suka tafi ba su ɓoye identitin su ba su ne suwa ne wannan labarin ko wa'azi malam ja'afar ya taba zuwa ya anguwar shine suka bi malam ja'afar daga baya suke ba shi labari amma a lokacin sun tuba ne sun gyaru abinda nake so in nuna mana anan ka shiga kowace anguwa yanzu ka je ka bincika mai gida kaza da ya rasu yanzu wani hali ne 'ya'yan shi suke ciki kowa sai dogara cewa to ai mutu ya ban musu kuɗi ai ba su da matsala wallahi barin gaya ma kamar yadda ka ji ɗazu ne ishara da matar bai rabiya ce da inyamura ce da igala ce ko wasu ƙabilu makamantan haka da shi ne waɗannan kuɗin da ya mutu ya bar mata ƙarshenta za ta haɓaka su fiye da shi mai gidan amma matanmu muna barin su suna zuwa dubai ne sai matan yan boko muna barin matanmu suna zuwa kasuwa matanmu suna bude shago suna bude butik kai kadai ne mai kudi a gidan ita talaka ce fa ya kamata ku lura da wannan ita talaka ce ran da ka mutu in aka dauki naira dubu hamsin aka bata sai ta rikice ba za ta iya sarrafa su ba to ya kake tunanin ka tara kudi wai ko ka mutu ai ka bar kuɗi wane ne zai manajin kuɗin wa zai manajin resources din ko kun san me yake faruwa da ta ɗan ji matsatsi sai ta ce ba ga gidaje kuna da shi ba ku je a siyar mana da an fara siyarwa gobe ma sai a siyar jibi ma sai a siyar kafin kwana biyu an siyar da gidajen kuma babu ko kwabo kaji an ce ku je wurin wani abokin ubanku ne ku je wurin wani yaron ubanku ne me yake faruwa suwana da suwanan ai suna nan amma sun yi ihmalin su sun yi watsi da su waɗannan ayar duk tana ɗauke da waɗannan darussa sannan sai ce wal masakini kazalik talakawa ma haka talakawa ma watsi ake da su ba a kula da su asali wani lokacin talaka ba kuɗi yake bukata ba yana bukata a sa ido ne akan me yake a ba shawara ko a taimaka mishi sai ai watsi da su wannan ayar duk ta karantar da mu waɗannan abubuwan baki ɗaya malam ya kawo wa mura'at ibn sabil da kula da matafiyi wasu suka ce a bako ake nufi ainihin wasu'an wa fakkir riqab wa sayati bayanu hadha fi ayati sadaqat yace bayani dangane da abin da ya shafi roko bara tumasanci da sauran abubuwa yace zai ƙara bayani in an je inda zai bayani dangane da zakka jama'a kar ku yi mamaki wannan ayar akan ta muka kwana yau kuma a kanta muka tashi gashi kuma har lokaci ya ƙure idan ba dan na takaita ta ba da in muka zo darasi na gaba za mu sake tallawa mu sake ɗiban darasi a kanta jama'a wanda yake za mu iya ci gaba da wani darasi amma muna fatan cikin ɗan abin da muka faɗi ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu iya aiki da waɗannan dokoki da Allah ya saukar mana don mu gyaru mu zama mutanen kirki jama'a kamar yadda na faɗi a farkon karatun nan jiya ba mu yi karatu da safe ba na fiqh sira yau ma ba a yi karatun da safe ba na sahihu muslim sakamakon ruwa da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe akwai ainihin sahihu muslim karfe goma na safe insha Allah sannan kuma akwai wannan tafsiri din bari yi amfani da wannan dama tunda an kusa zuwa ainihin wato tsakiyar azumi tunda ina ga an sha goma ta farko za a shiga goma ta wuya ko? gaskiyar lamari duk waɗanda ke zuwa tafsiri wurin nan muna marhabanta su kuma ba ma fatan kowa ya zo wurin tafsiri nan ya ji kunci ko ɗaya ba ma fatan kowa ya zo wurin nan yin sallah ya ji kunci ko ɗaya wannan wurin na musulmin duniya ne gaba daya a ƙarƙashin wannan duk wani musulmi in ya shigo nan to ya ji aminci da natsuwa kuma ya samu confidence hatta wanda ba musulmi ba idan yana son jin wa'azi idan ya ce zai biyo ka ka bashi ya taho kaka ce mai siyasa dogon riga ko ɗaya ko cross ne a wuyan shi ko karka ce ya cire ya bar cross ɗin shi ya zo ya ji wa'azi idan mace ce batta ta zo ta ji wa'azinta tana da hijabi ta zo ta ji tana da niqabi ta zo tana da safa ba ta da safa ta zo gyala take sawa ta zo ba komai ba musulma bace ba ma ta zo ba abin da zai hana ta je ta zauna wurin mata 'yan uwanta ta ji wa'azi Allah ne a cikin alkur'ani ya ce mana wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani wanda ba musulmi ba ya ce don Allah kai min taimako ina so in ji wa'azinku Allah ya ce kai mishi taimakon kai mishi alfarma ka taho da shi ya zo ya ji me Allah ya ce ƙur'ani ne so da haka ba a hanawa ko kun fahimta jama'a masallacin annabi shi kanshi bai samu wannan doka ba sai daga baya me yasa ya samu dokar shi ma makirci da yahuda suka ɗauko suna yi amma ba haka ba annabin yana karatu yana wa'azi eh kowa zai zo ya zauna da yahuda da musulmi ga kwankwason bai hude ga shi kowa ya zo ya zauna ya ji wa'azi a cikin masallacin annabi da suka bullo da shegantaka sai aka hana su zuwa saboda shegantakar ba saboda su kafirai ba ne haka mu ma wanda duk bai bullo da fitina ba ba ruwanka kai ba dan izala bane kai ba dan salafiya bane ba wannan sharadin kai dai ka yadda da kanka kai musulmi ne eh to ka zo kai ka yadda kai dan Najeriya ne ka zo a kai ka yadda mutum ne kai eh ka zo a aljani ne ma eh zo ko na iri zo ka zo ka zo ka ji littafin Allah ne yake karantawa ba wani abu a boye musulmi komai nasu parents ba wani abu wanda yake behind the screen komai a sarari yake a ƙarƙashin wannan muna marhabantar kowa ya zo ya ji wa'azi a wurin nan sai dai dole ka san inda duk aka haɗu haka dole ya zama kuma akwai wasu ƙa'idoji daga cikin ƙa'idojin nan shine waɗanda suke aikin gadi a wurin nan sun sa ƙa'idar cewa duk wanda ya zo da babur to an tashi wa'azi ko sallah kada ya ɗauki babur ɗin shi sai kowa ya zo tukuna ba don kuma ba saboda an satar wa wani mai zuwa sallah ko wa'azi wurin nan babur yau kusan wata ɗaya ko wata biyu abun bai mana daɗi ba domin mai wurin mu ya zo ya zo ya ji wa'azin mu ne ya za a yi kuma sanadin ya zo ya ji wa'azin mu a sace mishi babur dubu sittin dubu saba'in kun ga ba za mu ji daɗi ba to ashe amana ce akan mu kuma mu yi wani tsari wanda zai ba da damar a kiyaye mutane dukiyoyinsu haka wannan waya ta handset wannan waya ta handset tana da matsaloli daga ciki tana jan hankali in te kara tana jan hankali in tana kunne ana samun karo tsakaninta da na'urorin da muka kukunna a wurin nan waɗanda muke rekodin ɗin karatu ba da jimawa ba kamar yadda kullum nake faɗi waɗannan karatuttukan za a ringa ganin su ainihin kai tsaye akan intanet ba da jimawa ba idan akwai wannan interface din in akwai wata waya a wurin ko da ba an kunna ta ko da ba an bugo waya ba ita wayar tana communicating da ainihin sauran na'urorin da take aiki da su dole za a samu matsala kaga ba za mu so a ce hoton wani bidiyo namu ya lalace ba ba za mu so a ce wata murya ta lalace ba don haka mu kanmu in muka zo da waya sai mu kashe ta in ba haka ba sai mu bar wayoyinmu a gida don haka don girman Allah jama'a ba za mu ji daɗi a ce wani ya zo karatu wurin nan ya munana mana ba to haka mu ma ba za mu ji daɗi wani ya zo jin karatu wurin nan mu munana mishi ba don haka kada ka manta duk wanda ya taho da Allah kashe wayarka daga nesa idan wayarka tana da matsala yadda yake ko ka kashe ta tana iya tada kanta zare batirin kafin ka shigo saboda kai kanka za ka ji kunya in wayarka ta cor a cikin jama'a sai ka ga ka tsargu ba ka ji daɗi ba to sannan kuma ba dukanmu ne ke da haƙuri ba wani ya dube ka zai ce da Allah duban kawawa ka gani saboda ka zo wurin wani ya ce maka wawa to saboda haka jama'a ku kiyaye wannan to sa'an nan ku kiyaye sauran ka'idoji na shigowa da sauran ka'idoji na tashi idan muka saba da wannan jama'a to mun samar wa da wurin tarbiyya wadda yake wurin in ya ƙara bunƙasa fiye da haka ba za mu fuskanci matsala ba amma in ya zama ba kan gado tun yanzu to fa inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha saboda haka mu ne wa duk wani musulmi fatan alheri da duk wani mai halartowa wannan wuri cewa ka zo cikin aminci kuma ka tafi cikin aminci kuma duk abin da ya faɗi a nan don girman Allah kai in ka tsinta ka kawo masu gadin wurin domin in wani ya yarda kuɗin shi a nan koyar da hansar ɗin shi aka ce an zo an nemi hansar ɗin nan ba a samu ba wallahi tallahi jama'a za mu kunyata domin yaya za mu gama karatun ƙur'ani kuma a ce wani duke shi ta faɗa a nan ta ɓata na fata an gane ta yaya ce ta ɓata wani ne ya ɗauke to wannan kun ga mun kunyata kuma yana nuna karatun babu tasiri kenan sau da haka jama'a kowa ya saki jikin shi in zai zo jin wa'azi a wurin nan ko za ka zo sallah a wurin nan baka da matsala amma don Allah ku yi ƙoƙari ku kiyaye waɗannan ƙa'idojin mune kowa fatan alheri muke roƙon Allah ya karba ibadojinmu muke rufiya da cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk